الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه وعمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين يا جماعة المسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka mu sake saduwa cikin wani shiri mai albarka mako da ya gabata na fara magana akan kasuwanci to alqur'ani dai na gaya mana wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala khairan yarahu sharran yarahu Allah kiyaye mu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam maqad imam al-miqdad dan ma'adi karibat Allah ya ƙara masa ya dace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma akala ahadun ba amal qabdu khairan min an ya'kul min amal yadi wa inna nabiyallahi dauda alaihi salatu wassalam kana ya'kul min amal yadi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce dan adam bai ci wani abu mai dadi ba mai alkhairi ka ci abu mai daɗi irin abin da hannunka ya tsaya ya tsauri wurta na halas misali ah direba a tuka mota yake tafiya mai hatsari sitiyari shi kake motsawa hannunka ne magini ya ɗauko ya yaba hannunka ne ɗan dako ya ɗauka ya ɗora ya riƙe aikinka ne manomi ya ɗau gatari ko a ya ɗauki fatanya ko abin nan garma na noma hannunka ne kai hannunka kaza hannunka kaza hannunka kaza hannunka kaza duka hannunka ne to ballantana a ce kuma a'a aiki kaje kana yi leburanci ko makamancin wannan to manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a gaya maka babu abin da za ka ci mai alkhairi in ka ci abinci mai daɗi wanda Allah zai yaba maka idan ka ci daga abin da hannunka yake ɗi imam al-bukhari da ibn majah sarwaito wannan hadisi a ruwaya kuma wata ruwaya ta daban ma ka saba rajulun kasaban abu min amal yadihi in dai wani abu za ka yi ko ɗinki ko saƙa ko ƙila ko wani abu duk hannu ne yake yi ba abin da yake da daɗi da soyuwa gurin Allah ka ci shi mai kyau irin yadda za ka ci kayan amfaninka wa ma faƙar rajulun ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa hadimihi fa huwa sadaqatu duk abin da ka je kai fita ka fita nan ka dawo nan ka tafi can ka tafi a kafa kawo jirgin ruwa kawo jirgin sama kawo mota babur keke alfadari jaki raƙumi alfadari duk ka tafi don neman arzikin Allah ka hutar da kanka gabarin roƙo ka ba ɗanka da ka ajiye a gida wanda bai isa ya nemo ya kawo ma ba yaranka da ka ajiye gida yana ma hidima ka nemo don ka taimake shi annabi ya ce fahuwa sadakatun yin wannan annabi ya ce sadaka ce babbar magana yin wannan wato ka fita ka nemo ma sadaka ce kake ba kanka kuma da kanka a ba huraira Allah ya kara masa yadda wannan hadisi da zan kawo ya yi magana ya hana zaman banza wannan hadisi ya hana mutum ya zauna sai an je an nemo a baka kamar randa randa ce za a nemo a kawo mata amma fa ta rike ba ita take sha ba ajiye maka ta yi in ka zo ka bukata ka dauka ka sha in ya kusa karewa ka karo mata ita yar ajiya ce to randa ma a ce ta fika kai ba za ka iya fita ka nemo ba to ga wannan hadisin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi ce la an yahdu ba ahadukum khuzmatan khuzmatan ɗayanku ya je ya ɗauko wato ɗayanku ya je ya ɗauko ainihin itace a bayansa ka je ka samu igiya ka sa itace ka ɗauka tari ka je daji ka saro itacen ka ɗauka ka ɗauko shi a baya Allahu akbar shi ya fi alkhairi a gare ka khairun lahu min an yas'al ahadan fayudihi aw yabna'u ya fi so ka dinga cewa a baka ko a baka din ko kuma a hana ka to yan uwa musulmi ya za a yi ko a baka ko a hana ka ka ɗauga tari ka tafi daji ka saro itace ka kawo kasuwa ka saida ya fi ka dinga tambayar mutane ko su baka ko su hana ka to yan uwa musulmi imamu malik imamu bukhari imamu muslim turmudi nisa'i duk wannan hadisi sun fita da shi a littattafansu kamar taron dangi akan an hana zaman banza a to in baka sana'a kuma ka ki yadda da karamar sana'a wallahi mallan in kana sana'a komai kankantar ta zaka yi mamaki Allah fa zai sa mata albarka yanzu wanda yake da yanzu miloniya yana tafiya da motarsa ko a raƙumin sa in ji ga mai sai da kwakwa sai ji tausayin sa ko mai sai da rake akwai sirrin Allah a raken akwai sirrin Allah a kwakwa ka dai san ba a cin kwakwa a ƙoshi amma yau za ga mutum ya ɗauko kwakwa gobe ma za ga shi da kwakwa kafin wutar Allah ya masa baiwa ya kasa ta a tebur akwai sirrin Allah a ciki kuma ka same shi wasu ran a gindin bishiya ya fito da kuɗin yana kirgawa kai a gurinka wannan kuɗin duk ba su kai sun kawo ba bai wuce ka sha lemo da su ba amma shi a gurinsa kuɗi ne ya fidda kudin uwar ya fidda riba kuma a haka wata ran sai ya ce maka matarsa ta haihuwa an yi suna bai zama ya dogara ga mutane ba ya dogara ga Allah in ya fito ya addu'a Allah ya bashi ya za ka yi da mai sai da rake ya ɗauko ƙwaya biyu ɗora ka faɗa da wuƙa a hannunsa in ya zo ya tsaya ce rake wani ce kai yan kuma guda ɗinan yanzu na sake mamaki ya yake saidawa saboda ya fito nema Allah kuma zai taimaka masa ya za ka yi da mai sai da zaren carbi da allura da matsefata da masilla yanzu dai ka sai zaren carbi yau aka shirya ma carbinka ba na tsammanin a wata ɗaya zai tsinke amma gobe za ga mai zaren carbin nan ya kuma fitowa har ya gaya maka yau an yi suna a gidansa da wannan zaren carbi da allura da masalla da reza wannan Allah ya sanya masa albarka ke kuma kana zaune don girman kan tsiya sai an yi magana kashi da da unguwar da waɗannan gidajen fudin na kakanmu ne wai duwannan gidajen wai na kakansu ne to na kakanku kai baka kai yaya ba za ka zama kamar kakanka ba shi kakan naka a zaune ya zauna yi tare wannan ba zaune ya zauna ba shi ma tashi ya fita ya nemo kila ma yadda ya nemo kai ba irin neman ka bane tafiya ce ta da a ƙasa ake tafiya ko a raƙumi kuma an mutum ya fita sai an gan shi yanzu za ka yi tafiya daga nan zuwa china kana magana da gida a faɗan uwa musulmi ne ƙoƙari da allah mu daina zuciyar mata daina zubewa a banza manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Anas Allah ya kara masa ya ce wani mutum daga cikin al-ansar mutanen Madina ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi na masallacin sa a zaune cikin jama'arsa kaga wannan mutum zamu ce sahabi ne saboda kai yan musulmi kai wa dukkan uwanka nasiha ko da ya fi ka ko da daidai kuke ko da yana ƙasa da kai sai zo sai tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ba dan wani abu ne sai annabi ya ce amma fi bai tuka shehu a gidanka ba komai kare sai ce bala ya rasulullahi akwai babu wani ba gidanka sai ya ce akwai ya rasulullahi wani bargo ne wanda muke rufuwa muke daurawa da shi da kuma akwai kuma da muke kuma dan shimfidawa mu dan yi bacci sannan akwai wani kuma akushi da muke cin abinci da shi muna kuma shan ruwa amma kyakkyawa ne jama'a ku kasa kunne ku ji wajen annabi aka zo sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ya tambayi annabi amma ka san annabi ba marauci bane fa a'a duk wanda ya tambaye shi zai bada watakila ya yi wannan ne don ya karantar da mu wani karatu sallallahu alaihi wasallama shi ba komai a gidanka ya ce akwai akwai mayafi mai rufe mu shimfiɗa mu yi kaza fi kaza haka sai abin ɗiba ruwa da nishin abinci da kaza manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce itini bihima je kamun akushin da da wannan bargon mutum sai je kawo su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai karba wakala sai ce man yassari minni hadain wa zai sai waɗannan abubuwan daga wurina annabi ya daga zai gwanjo annabi ce wa zai sai waɗannan abubuwan guda biyu mayafin nan da farkon fakala rajulin sai wani miji ce ana shi ya rasula zan saya annabi ce nawa kasa ya ce dirhamin sisi na saya dirhami daya aw salasan ko dirhami uku sai wani ya ce ya rasulullahi ni na siya dirhami biyu wato na ƙara akan ɗaya sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai bashi ce kawo dirhami biyu an siyar maka annabi ya karɓo waɗannan dirhami guda biyu fa bahu mal ansari sai ba wannan mutumin madina dirhami biyun nan sai ce je ka ka sayi abinci na dirhami ɗaya ka kai gidanka je kuma ka sayi wannan ɗaya ka sayi abin nan a irin abin wannan da ake sawa a ruwan gatari na yauwa akwai dole sai ka so ruwan gatarin sannan kuma a samo kota sannan a soka domin ka je ka yi aikin da za ka samu alheri ka sayi abinci da wannan dirhami guda ɗaya ka miƙa wa iyalanka ɗaya dirhamin kuma ka sayo gatari ka zo min da shi suwo gatarin ka zo da shi manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ba wannan mutum ya je ya so abinci ya kai gida ya so gatarin nan ya zo da shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya daura masa wata igiya a jike ce masa fa zahab tabi zahab fasa dib wa bi tafi kai itace ka sayar kar ka yadda in ga idan ka anan sai bayan kwana 15 haka annabi ya gamar tafi ka sayi tafi ka je ka saro itace ka dinga kaiwa kasuwa ka saida kar in ganka sai bayan kwana 15 fa fa'ala fa fa'ala sai mutum ya aikata faja'a yau ba ana zaune nan nan wani ma ya manta an yi wannan abin wa kada asaba asharata da rahima ba sai ga mutumin ka yazo da dirhami guda goma ba dirhami goma watakila ma ya dan sai wani abin a ciki kafin ya zo gaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fashtara ya sayi riga kyakkyawa da kaɗan daga cikin hudun ya sayi abinci da cikin wannan kudin ita ya rasu lallahi kaga yadda na zama annabi ya ce haza khairun laka wannan shi ya fi alkhairi gare ka an ta sa'alar mas'alat ka dinga tambaya har wani tambaya ta zo fuskaka ranar alkiyama duk fuskaka ta kwaye ba nama sai kwarangwal imam abu dauda ya ruwaito hadisi da nisa'i da imam turmuzi wannan mutum da annabi ya masa nasiha ya karbi nasihar annabi ya tafi yayi itacen ya kai kasuwa ya saida sai gashi ya zo da dirhami goma bayan riga kuma da ya siya dama ya fi ne hatta kashi yanzu ya sai riga bai dogara da cewa ya roki mutane ba to yan wa musulmi za mu yi abin da wani annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana kuku za mu ci gaba da shiga daga kofar gidan wannan da tafi kofar gidan wancan da kofar gidan wannan a can kofar gidan wannan ba yi ba aikin fari ba na baki Allah ya mana sutura duniya da lahira yan kasuwa ina wanda zai tafi ya je ya kawo kaya daga ƙauye ko daga wani gari ya sa katon buhu ko katon kwano ya cuci waɗanda ya suwo idan kuma ya zo zai sayar ya sa ƙaramin kwano ko ɗan ƙaramin buhu ko ya jika buhun ko ya ɗaure shi daga ƙasa ko ya jika garwar ya ɗaga ta da keta daga ƙasa ko kwanin ya buge shi daga ƙasa ya samu daidai kamar cikin tafin hannu cikin tafin hannu me zai maka la'i sumino la'i guni min ju'in ka je ka sai da lahirar ka don duniya ka sayar da lahirar ka saboda duniya Allah ya ce wailun lil mudaffifina wani kwari ne a cikin wata jahannama bala'in da yake wajen sai wanda ya gani bala'in da yake wannan kwarin sai wanda ya gani wailun lil mudaffifina azaba ta tabbata ga masu tauye kwano wai sikeli ko mudin awo babbar magana alladhina idza qatalu ala an-nasi yastawfuna wai za ka lukum awzanu yuqsilu Allah ce Allah ya zun yanzu masu yin wannan ba sa yi tunani ba sa zato cewa su din nan mabu'usu nan Allah zai tashi su ranar kiyama idan kake cutar da bayin Allah nan baka tsamani Abdullahi ibn Abbas akwai hadisi mai albarka wanda ibn umar allah ya kara masa yadda da shi da babansa yanzu sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ya waiwayo da fuskarsa mai haske mai albarka ya ce kai sahabaina hamsin bi hamsin sahabaina hamsu hisalin izabtulitum bihinna wa uzu billahi wasu abubuwa guda biyar idan aka jarabce ku da su a uzubillahi ta kun shiga uku na roƙon Allah kada ku riski wannan zamanin ko kuma kada abin ya riske ku alfasha ba ta yaɗu ba cikin mutane sai Allah ya haɗa su da fari alfasha ta isa alfasha zanne da luwaɗi da maɗigo shan giya sace-sace kashe-kashen mutane in dai suka yawa a cikin jama'a sai Allah ya haɗa mutane da cututtukan da ba a san su ba allati lam takun madat fi aslafihim likitocin da da mutanen da ba san wannan ciwokan da zai same ku ba in dai kuka saki alfasha zina shan giya luwaɗi maɗigo ga kuma sabon wani abu fyaɗe mai ɗan shekara 60 ya sadu da yarinya yar shekara biyu ko uku ina lillahi wa ina ilaihi raji'una ku ta sabuwar musiba ce kuma masu ludu ba su yi ta ba masu maɗigo ba su yi ta ba masu luwaɗi ba su yi ba masu maɗigo ba su yi ba wannan kuma yarinya yar kankanuwa ita yake da sha'awa ya lalata ta to irin wannan bala'i bai sauka cikin al'umma ba Allah sai ya haɗa mutane da mace-mace yawan mutuwa can an kashe nan an harbe nan an bindige nan bam ya tashi nan an yi kaza wal auja'u da cututtuka allati lam takun mabat fi aslafihim mutan da da suka wuce ba su da wannan cututtuka yau a ce tsuntsaye suna mura ai ta kashe kaji da agwagi da jimina gobe a ce shanu suna mura a ta kashe shanu da dabbobi a ce suna mura gobe a ce watakila kokan nika jibi a ce kaza kullum likita ma bai san ciwon ba yau a ce shan inna gobe a ce wani ciwon ido jibi a ce harɗewar kafa gata a ce wani washi lasa jibi a ce kanjamau jibi a ce saidai wane ne kullum cututtuka ne wanda magabatan da suka wuce wallahi ba san su ba ko ba san masunansu ba da mummunan ambaliyar ruwa Allah ya saki wata kankararsa a wata duniyarsa ta sauka a cikin ruwa in ta yi tildum ɗin nan idan ruwan ya yi haka ya kuma haka ya kuma haka in ya tafi sayan da Allah tsere shi ko a ji dutse na aman wuta ko laka ta sauka ta share ga ƙauye ko gari laka a yi ruwa laka ta sauko kamar ruwan sama mutane suna bacci ta binne su duk wannan alfasha ce aka yi wa Allah fito na fito da ita alfasha irin yadda waɗanda makiya addinin musulunci suke yi yanzu an waɗansu sun fara ka ɗauki matarka ka ba da ita aro wajen abokinka shi ma ya ɗauko tasa matar ya baka aro wai tafiya za a yi ya baka aron matarsa kai ma ka bashi aron matarka ko in zai tafiya ya ce wani to a kula da gidana kai ga wani duk abin da duk abin da muke fa ba komai ni da ke tana murna shi ma yana murna to da a hotel muke gani mutum yana zaune da matarsa da ya zo da ita ko kuma wata daban dai haka da ya tare aka gansu kawai sai wani ya zo ya ce wai ina nima zai rawa da ita kuma kuma ya dauke ta su yi rawar su rungumi juna in an gama kidan a yi tafi ya kawo ta mijin nata ko shashashanta ya miƙe ya yi tafi ya tare ta su zauna wannan an burge to ya fara shigowa shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa nan gaba za ku ba hanyoyin waɗanda suka wuce kafin ku zo ɗani ɗani haka haka nan gaba har in mutum ya tara da uwarsa kuma sai kun je kun tara da taku uwar kun kwaikwayi abin da yahudawa da nasara suke yi Allah kiyaye mu kiyaye bayan mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira waɗannan abubuwa guda biyar zan basu su zama bashi zuwa mako na gaba idan Allah ya kai mu amma wallahi ƴan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu dinga kwatanta abinda Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a kansa mi hattara da rudi na duniya mi hattara da rudi na duniya ko a wani gari kake yanzu idan ba a isa a ban kaji gidan gwamnati hotunan da kake gani da yanzu ba su ba ne ƙila wannan gwamnan ba shi ba ne ƙila wannan shugaban ƙasar ba shi ba ne ƙila wannan sarkin ba shi ba ne a ciki dai sai an samu ɗaya babu kuma ƙila yana nan da ransa to ka ɗauka cewa gobe in yi kai ne yau gobe ba kai ba ne ka ɗauki kanka cikin matattu gobe amma Allah bai hana ka yawon neman arzikin duniya ba hau jirgin sama hau jirgin ruwa hau jaki alfadari ko ina hau tafi neman arzikin Allah amma kai taka tsantsan da duniya Allah ya kiyaye kiyaye bayan mu Allah ya raba mu da duniya lafiya Allah ya sa bayan mu ta yi kyau Allah ya jika magabatan mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ka arzuta mu da khatimatu sa'ada zuri'an mu Allah kai mata albarka Allah kai mana albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh